وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata sha tara ga watan zulƙida hijira tana dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da tara ga watan shida miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin tufatul hukam muna cikin babi na ƙulubu zaujen ko ya ce wa zauju haitu lam yaji da habikira lam yarji illa bi ishtiradin azra nan ne ba ma lam yuzil udratu ha nikahu muktatamun farradu mustabahu wal qawlu qawlu zawji qabla al ibtina fi qidam al ayb alladhi tabayyana wal qawlu ba'da ba'du fil hudus qawlu al ab والزوج إذ ذاك بيانه وجب كذا برد في انتساب ألفيا lagiyatan au mustarakan ubiya muna magana akan aibobi mun faɗi aibobi kamar goma sha uku mun ce guda uku ko guda hudu tarayya tsakanin miji da mata akwai kuma wanda maza suka keɓantu kamar guda hudu akwai wanda mata suka keɓantu da shi kamar ainihin guda biyar muka ce wa'annan aibubuwan su ne kaɗai aibubuwan da shari'a ta tabbatar da su a matsayin aibi ma'anan shari'a ta tabbatar da su ko ba a yi da sharaɗi ba ka aka aura ma mace ba a gaya ma tana da ɗaya daga cikin wannan aibobin ba sannan bayan an yi auren ka ganta da wannan aibin in aibin da yake banci mata ne za ka yi raddi da shi ko aibin da aka yi tarayya tsakanin maza da mata kamar hauka kamar kuturta kamar ainihin baras kamar kuzaida da muka ce ciwon ainihin bayan gari to duk wannan za ka iya raddi da shi haka in aibin na maza ne ma majibubi ne ko hisi ne da sauransu ta aka yi auren ba a gaya mata ba ta ga wannan aibin za ta yi raddi da shi to amma duk aibin da ya waninci wa'ancan aibubuwan da muka irgo din babu raddi kwata-kwata don mutum ya ganta tana da wannan aibin shine a baya ma za ka jina cewa wala turaddu min amin au wala shalal ونهوه إلا بشرط منتسب ba a raddi da mace yin aman saboda makanta ka zo neman aurenta ba gaya ma idan ta baya gani ba kai kuma duk abin da kuke da ita ce hikimomi take yi yarinya tana zuwa ta dan rike hannunta a cikin lumfaya ai me aka gama hikimomi sai da aka yi aure ashe makahuwa ce baka da magana ko ka zauna da ita haka ko kuma ka sauke mata amma zancen baka yadda ba bata taso ba ko kuma tana da ciwon kamɓari irin shan inna din nan ko kuma tana da gurgunta ko ta duk wani ciwo da in yawa ne ci wannan sha ukun ba zai yiwu kai raddi da shi ba yake illa bi sharɗin sai dai da sharɗi shi yasa yawanci da tawon mu da da an ka lura an zo ɗaurin aure za ka ji suna cewa yar ku lafiya lafiya ba matsala ba matsala sai an yi wannan sharaɗin amma ba a yi wannan sharaɗin ba dan ka ga wasu ciwuka wanda yawan ci wannan ba ka da damar raji yawa shine illa bi sharɗin yuntasar sai da sharaɗi da aka misalta tun farko aka sharɗanta cewa mun fa lafiyayya kuka bamu suka tabbatar to anan kan duk abin da ya bayyana za ka iya yin raji da shi shi ma sun ce sai mutum ya kafa nasi da sunan aibin wa zauju eh ko yanzu a yamma hakan ake yi sosai ma ai ko anan ma mutum kana da hankali kawai da an wakilta ka shikenan kai wa alwalin da aka saka kan mai yiwa kai kawai malamin unguwa ne ko abokin yayanta ne ko da Allah ka zo ka zo mana kai kana ganin girmawa ne ka zo ka maza riga a zo a daura aure dole sai ka tambaya ya kamata ka tambaye su ka bi diddigi ka tabbatar da cewa lafiya saboda komai zai iya biyo a baya kuma wani abu ya faru dole wajen ka za a zo haka nan kai da aka wakilta ka je ka karbi aure kai ma kawai ba wai ka baza riga ka zo kawai mun baka mun karba ka za a ka tsaya ka bi diddigi ka tabbatar da wannan saboda wani abu zai iya biyo a baya ana zuwa za a ce to lokacin ya aka yi wajen daurin aure in ba a yi da wannan ainihin sharaɗin ba ba ka da magana sai a ce in baya so sai je saki
kuma kamar ba abin da ba zama ko budurwa dan na gargima ne akai wani ya auri mace ya dauka budurwa ta gashi nan ai karatun mu ne yake wa zawju haisu lam yajid ha zikra shikenan ba wa zawju miji ne ya auri mace to yayin da bai same ta budurwa ba to lam yarji ba shi da daman dawowa ya ce bai yadda ba illa bishtiradin uzra sai dai da sharaɗin ainihin budurci wato da bikir da azira akwai bambanci idan aka ce bikir shine kawai wacce ba bazawara ba ma'ana wacce ba taɓa yin aure miji ya sadu da ita ya sake ta ba wannan ita ce bikir ko mazinaciya ce ko mai yawan banza ce ko an yi fyaɗe da ita ko ma me ne sunan ta budurwa yanzu duk ga suna yan mata muna gani masu yawa masu komai a ce wannan wurin shekaran ta arba'in amma har yanzu a budurwa take kuma wa zai ce ba budurwa ba ce tunda ba a taɓa yi mata aure ba saboda haka miji ne ya auri mace sai ya samu an kau da budurcinta to yanzu ba shi da magana ba shi da daman ya zai ce zai raddi dan wannan illa bishtiradin azra sai dai idan lokacin ɗaurin auren an yi da sharaɗin azra'u tana nan yadda aka halicce ta ba abin da ya taɓa taɓa ta dama wannan nasin shi ma in kuna so a yi wannan dole ne sai an kafa wannan nasin lokacin da za a ɗaura a ce to amma ba ta da wani matsala ba abin da ya taɓa taɓa ta kaga ba wai aure ba ba ta taɓa yin zina ba ba taɓa mata fyaɗe ba ba duk wannan abubuwan ba taɓa ɗaukan wani kaya ta buɗe ba don duk irin wannan yana ainihin kawar da budurcin mata to sai an yi wannan sharaɗin amma in ba a yi wannan sharaɗin ba wai dan ka aure ta a matsayin budurwa shi nan ka je sai ka same ta ba zaura to wannan duk ba zai zamo za a yi raddi da mace da wannan ba malam yuzil uzratu hani ka huto ga tambayanka matukar dai nikahun muktatamun aure abun ɓoyewa lam yuzil ba shi ya gusar da uzrata ha budurcin nata ba idan misali ya auri mace lokacin da ya aura shi ya aura a matsayin budurwa ashe bazaura ce ta taɓa yin aure aka ɓoye mar ba ana irin wannan rufa rufan ba sai a ce a kai ta wani gari wannan a budurwa ma za a aurar da ita ashe rufa rufa aka yi aka ɓoye ta taɓa yin aure ta zama bazaura ta fito to yanzu a nan kan farar da lissa ba yin raddi ya halatta tunda wannan kau da budurcin ba wani aikin banza ko fyaɗe ko ne aure ta yi kuma auren nan ba wai an bari a buɗe bane kowa ya san bazaura ce ɓoyewa sai aka nuna budurwa ce aka ma rufa rufa aka baka daga baya sai bayyana a ce bazaura ce wannan farraddu mustabahu yin raddi ya halatta abin halastawa ne zaka iya yin raddi wal qawlu qawlu zawji qabla al-ibtina to mun koma kan aibi idan mutum ya auri mace sai ya same ta tana da ainihin matsala tana da aibin da ainihin shari'a ta yadda da shi wa'incan uyub da muka irgo ko kuma an gida sharaɗin lafiya ya same ta da aibin da aka yi da sharaɗin babu shi to yanzu sai ake rikici ka san a bayan ba manta ba mun ce ana raji da miji in an same shi da aibi ko kafin kwanan aure ko bayan kwanan aure ko ko karamin aibi ko babban aibi muka ce illa ya shira barazin ko barasin sai dai sassauƙan baras to in mace ce kuma mutum zai yi raji da ita ne kafin kwanan aure amma bayan kwanan aure matsala ya same ta to wannan kawai ainihin Allah ne ɗaura mar in baya so sai zai sake tunda igiyan auren a hannunsa yake to yanzu rikicin da ake ana rikici ne akan aibi ya bayyana gare ta bayan an yi auren kafin yi kwanan aure kaga kafin kwanan aure za ka iya yin raddi idan kai raddi za a miyar ma da kuɗinka gaba ɗaya idan aibin ya zama kafin a yi auren aka yi a ta zo da aibin. Amma idan ya tabbata bayan an yi auren ne kafin ka sadu da ita sai aibi ya bayyana to kaga wannan aibin ba kadim ba ne hadis ne in ba ka so sai dai ka sake ta a baka rabin kuɗinka. Ka gane? To yanzu rikicin da ake shi ya ce wannan aibin tsohon aibi ne rufa-rufa aka mar dama tana da shi aka yi auren. shi kuma ubanta ko kuma ainihin ita matar idan rashidiya ce take ita sam lafiyanta kalau bayan ta zo gidan nan ne wannan abin ya same ta shine fi qidamil aibi cikin gabatuwan aibin tsohon aibi ne ko kuma sabon aibi ne Allah zai ta bayyana aibin da ya bayyana to yanzu maganan wa zamu dauka wal qawlu qawlu zawji zamu karbi maganan mijin ne amma fa qabla al ibtina in kafin ai kwanan aure ne an yi auren kafin kwanan aure aibi ya bayyana shi mijin ya ce sam kan auren ma akwai wannan aibin kagan kan auren akwai aibin za a biyar mai da sadakinsa ce idan ko bayan an yi auren ne wannan matsalan ya faru to yanzu matsala Allah masiba ne Allah ya daura mar in baya so sai dai sake an ci rabin sadakinsa to yanzu a nan a wannan rikicin maganan wa za mu ɗauka an babu shaida ƙaunin zauji maganan mijin za mu ɗauka ya zo ya rantse akan cewa kafin kwanan aure abin nan bayan wato kadimin aibi ne kafin a yi aure ne. Wal ƙaunu ba'adu magana kuma za mu karbi ba'adu bayan an yi kwanan aure fil hudusi cikin faruwan aibin kaulul ab za mu karbi maganan uban ne bayan an yi kwanan aure ne sai mijin ya zo yayi da'awan aibi aka tabbatar da aka tabbatar sai ya ce wannan aibin rufa rufa aka mar tun kafin a yi auren tana da tana tare da shi shi kuma ubanta ya ce sam yarinya lafiya lafiya kalau aka bashi bayan an yi kwanan aure ne wannan abu ya faru to yanzu a nan tun da ne bayan an yi kwanan aure ne wannan rikici ya faru kaga wancan kafin kwanan aure mun ce magana miji za mu dauka to yanzu a nan tun da bayan an riga an yi kwanan aure ne sun shiga gaban shi yanzu kaulul abi maganan uba za mu dauka in ba shaida saboda haka wa zawju in zaka bayanuhu wajab yayin wannan rikicin wazzauji shi miji bayanuhu bayanin shi ma'ana kawo shaidun shi wajen ya waje ba kafin mu ture maganar uba mu karbi maganar miji sai ya kashe mu misali an yi auren ya yi kwanan aure suna zaune lafiya kawai da Allah ya kai mu lokacin sanyi kawai shi ga ta fara karkarwa ya ga ta fara kidimewa can ta fara ihu tana kiran buhun kunu tana ihu tana kaza kaza aka kama ta aka riki aka daure sai ya ce shi sam dama ma hukaci aka bashi su kuma suka ce su san ba taɓa yin wannan matsalan ba a gidan shi abin ya faru kagan a gidan shi ya faru musiba Allah ya ɗaura mar in baya so sai ya sake in dama da wannan abin aka kawo ta kaga aibi ne dole za a miyar mar da ainihin abin da ya kashe ko to yanzu a nan tun da an riga an yi kwanan aure maganan uba za mu ɗauka a yayin wannan in mijin yana buƙatar mu ɗauki maganan shi sai ya kawo shedu saboda haka ya je bincika unguwansu su ce ta wance ai dama ba mu gaya maka wani an taba mata rukiya an taba kaza kaza ne to an samu wayannan shedin ya tattaro za a karba amma an ba shedu maganan uba za mu dauka aha kaza bi rajin finti sabin ulfiya ligiyatan aw mustarakan qudiya hakanan wancan ma fa da muka ce kaulu zauji shi uban in yana da shedu ko ita ma tana da shedu akan hadisin aibi ne za mu karbi ainihin maganar su saboda a kullum in ka gance wal qawlu qawluwa ne ana nufin in ba shaidu ne ta kowane fuska amma ba zai yi wannan ya keɓantu da shaidu sannan kai da baka da shaida a karbi maganar ka ko ka hada da rantsuwa ba kaza haka nan biraddin ana tabbatar da raddi finti sabin cikin dangantuwa namijin ko matar wanda ya nuna shi ɗan dangi ne ko ita ta nuna ‘yar dangi ce ulfiya lagiyatan sai aka same ta shi a sashiya ce. Ka zo ka ganta ne a gida a GRA gidan ma a kamilin gida ubansu da kakannin an san dangin su an yi komai ta ce ita ‘yar gidan ce. Kawai ka zo ka nemi aure bayan an ɗaura auren ashe mai wanke-wanke ne a gidan. Ko ashe irin mai gidan watakila bai taɓa haihuwa ba ne yake irin gidan reno ɗin ne ya karɓo ta ya kawo. ko kuma ma kawai wata zina ta yi ta wata ba musu ta tafi to irin wannan da ka aure ta yar dangi ce sai aka same ta irin wancan irin wannan ce kana da damar ka zo kai raji saboda me saboda ai kasancewan wannan abin aibi ne duk da gashi a zahirin jikinta bai nuna ba amma kasancewan a wannan halin take aibi ne a tattare da ita kana da daman kai raji kuma za a saurare ka haka shi ma miji din wanda ya nuna shi dan dangi ne daga baya bayyana irin wannan ne tana da daman kai raji an mustarakan ko kuma abun bautarwa ya nuna shi ɗa ne ashe bawa ne ko ita ta nuna ita ya ce ashe baiwa ce to duk ubiya an hukunta haka cewa za a iya rage